الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar lahadi sha tara ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya yi dace da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga littafin da ake kiransa da sunan maqamatul hariri da taimakon allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a jiya mun fara makama ta ashirin da uku wadda ake kiranta da suna ashiriya mun kawo ƙarshen baitin da malam yake cewa wa inni ala tasrifi amri wa amrihi aral murra hulwan fin qiyadi li amrihi makama ce wadda wani rashin zutuwa ya gudana tsakankanin malami da almajiransa duk da cewa hakikanin al'amarin wato ɗa ne da mahaifinsa suka shirya wata yaudara ba malami ba ne ba da almajiransa domin ƙara ne ya kawo nashi cewa ya sace masa waƙa waƙa shi kuma waƙa ce mai awo shidda ma'ana mai yanki shidda an gane ko tana daga cikin baharul kamil mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun sai ya yanke wato awo biyu daga cikin awanta to shine lokacin da aka zo gaban shi wannan shugaba kowa ya maimaita zancensa gane mai gaskiya game da makaryaci sai ya wuyata a kansa to shine ya ce to na san yadda zan yi in jarraba ku jarraba wasu da ya sai ke cewa ina da wani aboki illa kasancewar ga halayyar zama na tsakankani na da shi abinda nake so ku zo da baitittuka guda goma tare da cewa ku kawatar da su da tajanis domin cayi shi yana ɗaya daga cikin mutanen da aka kwadaitar da su dangane da ƙaunar tajinisi a cikin dukkan zance saboda haka ya ce da sharaɗi ya kasance baitittukan da za ku kawo akwai tajinisi a cikinsa to shine mun zo ƙarshen rira masa baitittukan da suka yi kuma ɗaya bayan ɗaya musajala ce aka yi قال المصنف رحمه الله تعالى فلما أنشداها الوالية متراسلين بهت لذكائهما المتعادلين wato a lokacin da suka rera ma wannan shugaba baituttuka guda goma mutarasilaini suna masu bibiyar juna lafazin mutarasilaini wato musanna ne mansubun ne alal hal wa alamatu nasbihi aliya halin suna masu bibiyar juna idan wannan ya zo da baiti kai tsaye ajewa ke da wuya ɗan uwansa sai ya biyo baya da wani buhita li zaka aihimal muta'adilai ne sai aka ɗimautar da wannan shugaba saboda kaifin hankalinsu wanda yake daidai wa daida almuta'adilai ne wanda yake madaidaici madaidaicin juna ma'ana ba wanda ya fi wani daga cikin lafazin buhita gashi can a cikin suratul baqara fadar Allah tabaraka wa ta'ala alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk idza qala ibrahimu rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahimu fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين a ɗimautar da kai ka kasa gaba ka kasa baya ka shiga cikin ɗimuwa shine ma'anar buhita waƙala wannan shugaba sai ya ce ashhadu billahi ina tabbatar ma ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana ina shaidawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala anna kuma farkada sama'in lalle kai malamin nan da wannan almajirin naka matsayinku matsayin taurari ne waɗanda suke na sama farkad sunan wani tauraro ne mai haske mai nisan gaske an gane ku ya ce ashadu billahi ina shaidawa da Allah anna kuma cewa ku farkada sama'in wato taurari ne waɗanda suke na sama domin shi farkad farkadan taurari ne guda biyu waɗanda suke makusantan juna an gane ko ma'ana kamantawar da ya musu da wannan taurari kasancewar wato ya kamanta su ne a wajen ɗaukaka ta matsayin darajar saboda sun kai matsayin a kimanta su ya ce waka zandai ni fi wi'a'in ka ce karan ashana ne guda biyu a cikin hankonsa wanda babu ɗaya wanda ya hiɗe tsawo dukkan su kai ɗaya ake musu ko an taɓa ganin ashana kai ɗaya ya fi ɗaya tsawo dukkan su ɗaya ake musu ma'ana kenan babu wanda ya fi wani daga cikinsu zandi'it shine karan ashana wi'a wato shine makayi duk abin da ake shigar da wani abu a cikinsa shine wi'a jam'unsa shine au'iya wa anna hazal hadasa yace wallahi wannan yaro da kake gani kai dattijo la yunfiqu mimma atahu Allahu wallahi yana ci da kanshi dangane da abin da Allah ya bashi an gane ku wa yastagani bi wujdihi amman siwahu yana wadatuwa da gwalgwadon arzikinsa dangane da buƙatar abin da ke wajen waninsa yaro da kanshi yake ci ba maganar tuhuma ka ce ya sace maka waka an gane ku lafazin alwujid wato shine gwalgwadon arziki na mutum ga ya can askinuhunna min haisu sakantum min wujidikum yace la yunfiqu wallahi wannan yaro yana ci yana sha mimma atahu Allah dangane da abin da Allah ya bashi wa yastagani yana wadatuwa bi wujidihi da gwalgwadon arzikinsa amman siwahu dangane da buƙatar abin da ke wajen waninsa fatub ayyuha shaiku min ittihamihi wa tub ila ikramihi yace ya kai dattijo ka tuba dangane da tuhumar da kake masa kuma ka koma zuwa karrama shi da darjanta shi yaron nan kubutacce ne faqala shaiku dattijan sai yace haihata an turaji'ahu mikati yace ina ai ya nisanta ƙaunata ta koma zuwa ga wannan lalataccen yaron auta alaka sikati ko kuma amincewa ta taratayi da shi ba yanda za a yi ni da shi shikenan mun raba hanya me yasa yace wa qad balawtu kufranahu lis-sani'i yace haƙiƙa ranka ya dade wannan yaro da kake gani na jarraba butulcinsa dangane da abin da na aikata masa na alkhairi duk alkhairin da na masa wato bai gode ba wa munitu minhu bil uquqi shani'i yace kuma an jarrabe ni game da shi da sabawa wadda take mai muni yaro ne gashi amma ni na tattale shi tun lokacin da yana maraya tun lokacin da aka yaye shi yake hannuna kamar yadda ya gabata yace kuma ban takaita masa komai da ka sani sawa'an koyar da al'amari na duniya ko kuma koyar da abin da yake ya shahi bangaren ilimi musamman na addini ya ce an jarrabe ni game da shi bil uquqi dangane da sabawa ashani'i wadda take mai muni a lokacin nan fa'ata raba hulfata yaro sai ya gabato da dattijo wa ƙala sai ya ce ya haza kai wannan innan lajaja shu'umun yace jayayya ho shu'umci ce wal hanaqu lu'umun wato cika da fushi lalaci ne wata haƙiƙar zinnati ismun tabbatar da tuhuma yace wannan ɗaukan zunubi ne neman haƙiƙance tuhuma yace ɗaukan zunubi ne wa'i'ina talbari zulmun ka tabbatar da cewa wahaltar da kubutacce wannan zalunci ne ya ce kai wahabni kaddarani iktaraftu jariratan cewa na aikata laifi a wujita rahatu kabiratan ko kuma na aikata wani babban laifi ya ce amma ta zukuru ma an shattani li nafsika fi ibani unsika shin ba ka tuna abin da ka rera mun na waƙoƙi linafsika ga kanka fi ibbani unsika a farkon ɗebe kewarka da ni lokacin da Allah ya haɗa mu? lafazin iktaraf al-iktiraf wato shine aikata aiki wanda yake na zunubi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wali ya ƙatarifu mahun muktarifun haka nan lafazin ijtira da yake cewa ijtirahatu shi ma aikata aiki wanda yake na laifi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilu salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun anan kenan yaro ya waiwayo yana ma wannan dattijo nasiha ya nuna masa cewa ya dace a matsayinsa ya daina wannan jayayya tunda ya nuna masa matsayin cewa ita gardama wato shi'umci ne cika da fushi ko lalaci ne hakikance tuhuma ga wanda yake kubutacce wannan kuma ɗaukan zunubi ne wahaltar da wanda yake kubutacce marar laifi zalunci ne yace kuma ka kaddara ma cewa ni na ma laifin na aikata babban laifi shin baka tuna baitutukan da ka rera mun su naka ne a farkon wato ɗebe kewarka lokacin da Allah ya haɗa mu da kai? samihi akaka iza kalab min hul isabata bil galab wa tajafa anta anifihi in zaga yawman aw qasab wa hafaz aka indahu shakara sani'ata am gamab wa atihu in asa wa hun in azza wadnu iza shahab wa qana al wafa'a walau akalla bima ishtarabta wa ma sharabta واعلم بأنك إن قلبت مهذبا رمت الشطب من ذا الذي ما ساءقب ومن له الحسنى فقب أو ما ترى المهبوب والمكروه للذا في نمب كالشوك يبدو في الغصون مع الجني الملتقب ولذاذة الأمر الطويل يشوبها نقص الشمب ولو انتقبت بني الزمان وجدت أكثرهم سقب رد البلاغة والبراءة والشجاعة والخطب فوجدت أحسن ما يرى صبر العلوم ما أنفقه yake cewa samihi a kaka kai huka ce mu rangwamta ma ɗan uwanka iza khalaqa minhu li isabata bil galab idan ya gauraya dacewar al'amarinsa da kuskure duk lokacin da ya gauraya dacewa al'amarinsa da kuskure kai kace in rangwamta masa to yaya za a yi ni kuma na ma kuskure ka kasa rangwamta min wata jafa kai kace mun ka nisanci wato ɗan uwa an ta'anifihi ka nisantar da ɗan uwa an ta'anifihi wato ka nisanta an ta'anifihi dangane da zarginsa an gane ko da yi masa Allah wadai in zaga yauman in ya karkata a wani yini au kasada ko kuma ya yi zalunci ma'ana kai kace mu in nisanta dangane da zargin ɗan uwa da yi masa Allah wadai idan an samu wani yini ya karkace ma gaskiya ko kuma ya yi zalunci an gane ko ga ya can wa ammal qasiduna fakanu li jahannama haqaba azzalamai sun kasance makamashi ne na wutar jahannama lafazin zaga wannan tuntuni ya gabata falamma zagu a zaga Allahu qulubahum yake cewa wahafaz kai kace in kiyaye sani aka wato wa hafafsani aka kace in kiyaye wa hafafsani aka wato ka kiyaye sani aka aikinka na alkhairi inda hu a wajen ɗan uwa shakarar sani'ata shin ya gode ma alkhairin da ka masa am ga maba ko kuma ya butulci ma'ana ya lullube ya ki nuna cewa an kyautata masa algamat wato shine lullube ni'ima mutum ya ki bayyanawa an gane ko ya wulakanta ta kar mu manta tuntuni ya riga ya gabata ya gabata wulakanta abu kenan duk wanda zai lullube kyautatawar da aka masa ya wulakanta ya rena shine yace kai kace mun wa hafafsani aka ka kiyaye kyautatawarka inda hu a wajen ɗan uwanka shakar sani'ata shin ya gode ma alkhairin da ka masa amga maɓa ko kuma ya wulakanta ma'ana ya butulce wa ihu kai ka ce min in ma ɗan uwana ɗa'a in asa idan ya saba al'amarina wahun kuma kai ka ce in ƙasƙanta in azza shi in ya nuna isa da ji da kai wadunu ka kusance shi iza shahaba idan shi ya nisance ka kar ku zamanto ɗaya kamar yadda hausawa suke cewa idan jaki ya halbe ka karama kai kai ne matsayin jakin in shi ya nisance ka to kai ka kusance shi in shi ya nuna ji da kai da isa da takama to kai kaskanta kanka waƙanar wafa'a ya ce ka dangana wato da abu wanda yake cikakke walau a kalla yake an gane ko ma'ana ka dangana bilo wannan yake cewa waƙan alwafa ka dangana da alwafa a shine cika alkawali walau akalla ko da ya keta bi mashtarata abinda kai masa sharadi wa ma sharada da shi abin da yayi sharadi cewa kaza ya ma sharadi ko da ya saba yace to ka dangana dangane da cika alkawali kai karka kasa cika masa wa alam kai sani bi annaka cewa kai in ƙwalabta muhazzaban in har ka nemi mutum wanda yake tacacce wanda babu aibi tare da shi ka san da cewa rumta shaɓab haƙiƙa ka nemi abu wanda yake mai nisan gaske lafazin ashabab shine tajawuzul haddi ƙetare iyaka wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shababa an gane ko shine yake cewa manzan lazi wane ne wanda masa a ƙafu bai taɓa munanawa a rayuwarsa da ɗai wa mallahul husna faqab wane ne wanda kyautatawa ita ce ta kasance gare shi a rayuwarsa kawai sai annabawan Allah a wa mataral mahabuba ya ce shin baka ganin abin so wal makaruha da abin ƙi luzza an haɗa su fi nama a hanya ɗaya da yawa wuri ya haɗa na kirki da lalatacce da yawa za ka gani an haɗa abubuwa biyu na ƙwarai da lalatacce abu ɗaya ya ce ka shauki misalin ya ce kamar ƙaya ce ya budu da take bayyana firgusu ne a cikin reshu na itace ma'aljaniyi tare da cewa kuma ga 'ya'yan itace ninannu almultaqab waɗanda suke abin tsinka yanzu da vino gashi da daɗi kuma sannan gashi da ƙaya idan ka ɗauki kurna da magarya ‘ya'yan itace ne amma kafin a sha su duk da cewa suna zubowa amma in aka ce sai an hau dole sai an jimre ma ƙaya da makamantansu a shi ne ya ce ka shauki kamar ƙaya ce ya budu da take bayyana filgusu ne a cikin reshin itace ma'aljaniyi tare da ‘ya'yan itace ne nannu almultaƙab waɗanda suke abin tsinka aljani wato shine ‘ya'yan itace waɗanda suke sun riga sun nuna an gane ko shine ake ce masa aljana ‘ya'yan itace ga can wajen aljanna sai ni da amma wanda ya kai a cira shine ake ce masa aljani ya ce wa lazazatul umri jin daɗi na kwanukan rayuwa a tsawili mai tsawo ya shubuha na gasu shamab yake cewa gaurayen hurhura shi ke cuɗanya ta shi ke gauraya ta ma'ana duk wani jin daɗi da mutum yake yi na tsawon kwanuka to ya tabbatar da cewa gaurayen hurhura shi zai gauraya shi zai cuɗanya shi zai gauraya masa wannan wato jin daɗi wanda yake na tsawon kwanukan rayuwa kenan duk jin daɗin da kake na rayuwarka akwai lokacin da in tsoha ya cin maka bayan da za a yi rayuwar ta yi daɗi an gane ko shine yake cewa wala zazatul umri jin daɗi na kwanukan rayuwa a tsawili mai tsawo na gasu shamab yake cewa jirkita na ashamab wato hurhura ya shubuha wato na cuɗanya ta ashawub wato shine gauraya abu kamar ga ya can summa inna lahum alaiha la shauban min hamim annagas wato shine muni na rayuwa lokacin da talauci da kangi na rayuwa ya samu mutum shine annagas a nan abin da yake nihi da shi shine gauraye na hurhura lokacin da ta fara haduwa da bakin gashi duk da cewa daman lafazin ashamak wato shine cuɗanyar hurhura da bakin gashi an gane ko idan namiji ne sai ka ce masa ashmak idan mace ce ce sai ka ce mata shamɓa'u wala shamɓa'a lam yatruk shaqaha laha min tis'atin illa janina ga ya can kuma ba hau bi ashi matsa unwanu sujudi bihi yuqabbi al-layla tasbihan wa qur'ana yace walawin taqatta bani zamani yace da zaka jinjina 'ya'yan zamani dan ka rabe na kwarai da lalatacce yace wajatta aktsarahum za ka samu mafi yawansu saƙaf wato malalata ne mafi yawansu lalatattu ne lafazin saƙat wato jam'i ne na saƙit lalatacce wanda yake shashasha marar daraja shine ake cewa saƙit wanda ba shi da kima a idan jama'a da za ka jinjini mafi yawan 'ya'yan zamani a yau za ka samu mafi yawansu ya ce malalata ne wannan ku haka ne wannan yana magana a zamanin su matukwa. ya ce rubtul balagata an gane ko na hure wato iya zance shine balaga wal bara'ata da kwarewa a wajen rubutu bara'a shine kwarewa amma kwarewar da yake nihi a nan wajen iya rubutu washa ja'ata na hure sadaukanta wal khibab da dukkan wasu hanyoyi ma'ana na yawo ta duniya kowace hanya na santa ya ce fawajattu sai na samu a hasana mafi kyawun mayura abinda ake gani zai taimaka ma mutum a rayuwarsa sabaral ulumi shine jarraba dukkan wani fanni na ilimi ma'an baki ɗaya fakat kawai shi kaɗai ne mafi kyawun abin da ya kamata mutum ya sa gaba ya dukufa a rayuwarsa wato shine neman ilimi don haka wani mawaƙi yake cewa liqa'un nasi laysa yufidu shay'an سوى الهذيان من قيل وقال وأقلل من لقاء الناس إلا لطلب العلم أو إصلاح حالي neman ilimi shine ya fi komai kyawu wanda ya kamata mutum ya sa gaba a rayuwarsa in ya gama wannan hallo ya dukufa akan wannan ƙala sai yake cewa fa ja'ala shaiku lokacin da yaro ya rera ma dattijo waɗannan baituttuka sai ya haɗu yunadunidu nadunanadun filli yana huddo irin huddo harshen kumurcin maciji yana wange-wange yana zaro harshe yana maidawa yake cewa fa ja'ala shaiku dattijan sai ya haɗu lafazin ja'ala fi'il ne daga cikin af'al shuru sai ya haɗu yunadnibu nabna silli yana fitar da harshe irin fito da harshen kumurcin maciji asillu shine nau'i na maciji wanda ake ce masa kobra an gane ko shine ake ce masa asillu mu kuma anan duk wani babban maciji wanda yake mugu shine ake ce masa kumurci wayo hamliku hamla katal bazi yana zazzaro idanu irin zazzaro idanun meki almubilli wanda yiwo ƙasa ƙasa don yayi warce sun maƙala sannan sai ya ce wallazi zayyana sama'a bishuhubi na rantse da ubangijin da ya kawatar da samaniya da taurari walaqad zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa anzala alma'a na rantse da ubangijin da ya saukar da ruwa mina suhubi daga cikin gizagizai as-suhub jam'i ne na sahab kamar yadda ash-shuhub jam'i ne na shihab ma rauji anilis ilahi ya ce ranka ya daɗe karkata ta dangane da sasantawa bata zamanto ba illa li tawakkilif jibahi ranka ya daɗe sai dan tsoron kunyata a ce wannan yaro matashi ya zo ya kada ni yaro ba ko ya ce ranka ya daɗe ba komai ba abin da ya karkatar da ni dangane da me wuya a yi sulhu illa li tawakkil iftabahi yace sai dan tsoron kunyata lafazin raug masdar ne na raga ya rugu sai ka ce raugan shine karkata ga ya can faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun ma lakum la tanṭiqun faraga alaihim ضربا باليمين غايتن كما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه ف... وانا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين yace ma rauji ranka ya daɗe karkata ta bata zamanto ba anis ilahi dangane da meƙa wuya ga sasantawa illa li tawakkil iftibahi sai da domin tsoron kunyata yace ranka ya dade fa inna hazal fata ai wannan yaro ita da an amunahu ya saba na wahaltar da shi wannan ba karo na farko bane ya saba in wahaltar da shi an amunahu na wahaltar da shi min almu'una almu'una ita ce wahala daukan dawainiya wa ura'iya shu'unahu kuma ya saba dangane da cewa ni ke kiyaye al'amarinsa ya ce wa kana dahru ya sufu ranka ya daɗe zamani da ya kasance yana kwarara mana dukkan alkhairinsa ya ce falam akun a shuku ya ce ban kasance ba ina ma wannan yaro kwabro duk abin da yake bukata ba shi nake ya ce fa'ammal ana sani dai a yanzu falwakatu abusu ya ce zamani ya ɗaure fuska ta yi kyau wa hashul aishi bu'sun yace boyayyen yake cewa wa hashul aishi cikin rayuwar mu a yau bu'sun yace talauci ne da tsanani ga ya can inna na kafu min rabbina yawman abusan kambarira sannan nabiyinsa sai abasa fa ammal ana yace sani dai a yanzu falwaqatu yace zamani abusun yace ya daure fuska wa hashul aishi cikin rayuwarmu a yau bu'usun ya ce tsananin talauci ne alhashu wato shine kamar abin da ake sanyawa a cikin hudu an gane ko abin da ke ɓoye a cikin hudu shine ake cewa alhashu don haka 'ya'yan hanji ake ce musu alhasha ya ce hatta ranka ya daɗe har mun kai a yanzu inna bizzati hazihi ranka ya daɗe ya ce wannan riga tawa da kake gani ya ce aratun aro ce na yi wannan riga ta jikina daidai da ita ranka ya daɗe aro na yi na saka a jikina ya ce wa baiti la ta ƙuru fihi fa'ara yake cewa gidana ranka ya daɗe ɗan ɓarya ma baya kewayo a cikin shi saboda talauci wa baiti yake cewa gidana faratun wato ɗan ɓarya la ta ɗuru fihi yake cewa baya bure-bure a cikinsa balantana ya samu abin da zai ci babu ƙala sai yake cewa farakka wato shine hausawa suke cewa saboda talauci shine suke cewa ɗan ɓaryan masallaci wanda dai babu abin da zai ci to shi ma kenan gidan nashi yadda ka san masallaci haka yake an gane ko shine yake cewa inna bizzati ranka ya daɗe wannan rigattawa hazihi wannan da kake gani aratun aroci wa baiti yace gidana la ta duru bihi faratun yace dan barya ma baya kewayo a cikin sa ya ringa tsalle tsalle domin babu abin da zai ci qala sai yace faraqqa li maqalihima qalbul wali zuciyar shugaba sai ta yi sanyi saboda fadas ta tafsasa musu wa awalahuma min giyarin layali ya taro jiki domin taimaka musu game da wato musibun darare an gane ko musibu waɗanda suke na yau da gobe shine wasa ba sai ya karkata ilaktisasihima ko alwuko jam'i ne na waƙi a lokacin nan shugaban sai ya hori 'yan kallo cayi kowa ya juya ya tafi ya shiga sha'aninsa ƙalar rawi mai ruwaya ya ce wa kuntu mutashawwifan ila mar'a shaykh ni ko na kasance ina mai hangen wato huskar dattijan la'alli a'lam wa kuntu mutashawwifan na kasance ina mai hangen mai hange ila mar'a shaykh zuwa fuskar dattijan la'alli watakila ni a alamu ilmahu na san wane ne idza ayantu wasmahu idan na ga alamarsa wannan lafazin mutashawwifan an tsago shi ne daga min shafa ya shufu shaufan sai su ce wa amurkinsa shuf halshen da wannan lafazin da galibi laraba suke amfani da shi yau maimakon su ce maka unzur sai dai su ce maka shuf ma'ana kalli wa kuntu mutashawwifan na kasance ina mai hange ilamar ashe zuwa maganar dattijan la'alli a alamu ilmahu ko na san wane ne iza ayantu wasmahu idan na ga alamarsa ya ce walam ya kuni zihamu yasfiru anhu matsatsar jama'a bai kasance ba ba ta kasance ba na yayewa game da shi an gane ko ga ya can wasu bihi iza asfar walam ya kuni zihamu matsatsar jama'a ba ta kasance ba yasfiru na yayewa anhu gabaran shi wala yufrajuli fa'adunuwa minhu ya ce ba a buɗe mun hanya balantana na kusance shi na gane wane ne daga nesa dai nake hangen shi ya ce falamma ta ƙawwabaci sufufu a lokacin da sahu-sahu na jama'a ya watse wa aji fadal wukuf waɗanda suke matsaya kowa ya yi gaugawar juyawa zuwa sha'aninsa an gane ko alwukuf jam'i ne na waƙi ga ya can wukufan biha sahabi alayya matsiyahum يقولون لا تهلك أثا وتجملي yake cewa tawassamtuhu sai na lura da shi fa idza huwa abu zaidin sai ga maka ashe abu zaidi ne na birnin saroja wal fata fatahu yaro ko yaronsa ne fa araftu hina izin magazahu a wannan lokaci sai na sai na sani wato manufarsa fi ma atahu dangane da abin da ya aikata wannan ba wata rigima ba ce yaudara ce aka zo aka shirya ta musamman lafazin atahu ma'ana fa'alahu abin da ya aikata ga ya can la ya hasaban nan lazina ya farahu na bima atau wa yuhibbuna an yi humadu bima atau ai bima fa'alu abin da suka aikata la ta hasaban nan ne ko shine yake cewa fa'arabtu hina izin magzahu a lokacin nan sai na sani manufarsa fi ma a tahu dangane da abin da ya aikata wakittu na kusa an ƙabdu alaihi na cakume shi li arifa ilaihi dan na bashi sani in ce masa ni ne wa haris na san ka ka san ni faza jara ni bi ima bi tsarfihi sai ya tsawatar da ni da kyautawar idansa nuni wanda yake na idansa sai ya nuna min cewa kadda na yi haka wastauqafani ya tsaida ni bi ima ikasihi da nuni na tahi aka masa haka ya tsaya kar ya tahi yace falazimtu mawqifi sai na lazumci matsayata wa akhartu munsarafi na jinkirta juyawata faqala alwali ma maramuka shugaba sai yace kai ko menene abin neman ka anan me kake so wali ayi sababin maqamuka tsayuwarka a sanadin menene kowa ya watse kai zaka tsaya fabtadarahu shaiku dattijo sai ya rigayi shugaba wa kala sai ya ce innahu anis ranka ya dade ai wannan abokin ɗebe kewata ne wa sahibu malagusi shine ma'abucin rigan nan da ya ara min na saka a jikina fata sammaha inda hazal qawli bi ta anisi a lokacin nan sai ya rangwamta masa dangane da ɗebe kewarsa tare da ni inda hazal qawli lokacin da wannan dattijo ya masa wannan magana warakasa ya yi rangwame fi julusi dangane da zamana cewa tutun da haka ne nima na zauna summa afaba alaihi ma kil'atai ne sannan sai ya kwarara musu kil'atai ne riguna guda biyu tsada da aka ɗauko aka ba su lafazin kil'a ita ce riga wadda take kyaukyawa wa wasadahuma bi nisabin min al'aini ya musu kyauta da awo nisabi na zinare ma'ana dinare ashirin ya ɗauka ya ba su wasta ahadahuma ya musu alkawali an ya ta'ashara bil ma'arufi su ci gaba da mu'amalantar junansu amma da halin kyautatawa wa ashiruhunna bil ma'aruf ila izlali yawm ila izlali yawmil maqub har izuwa kusantar yini wanda yake abin tsoro wato shine yini na tashin alkiyama wato ma'ana umarni ya musu cewa kar su sake munana mu'amala tsakankaninsu su ci gaba da kyautata ta har zuwa kusantar yini wanda yake abin tsoro shine yini na tashin alkiyama fana haba min nadihi sai suka zabura daga fadar shugaba mun shidai ne suna masu ɗaukaka muryar su bi shukuri a yadihi dangane da gode ma wato ni'imominsa kyaututtukan da ya musu lafazin ayadi ya riga ya gabata a cikin makama addimiyatiyya an gane ko jam'i ne na yad alyadi ita ce ni'ima ma'anarta daga cikin harshe na larabci kenan mun shidai ne suna masu ɗaukaka muryarsu bi shukuri a yadihi da gode ma kyaututtukan da ya musu wata bi'ituhuma har sai ke cewa sai na bi bayansu li a'rifa maswahuma dan na sani mazauninsu wa atazawwada min najwahuma wato na yi guziri dangane da shawararsu najwa ita ce shawara ga ya can la kaira fi kasirin min najwahum ga ya can kuma innaman najwa min ash-shaytani shine yake cewa min najwahuma wato dangane da shawararsu falamma ajazna himal wali lokacin da muka sare iyaka ta shugaba da tafiya ma'ana mun ƙetare mun huta daga ƙasar shi inda yake mulki wa afdaina ila alfada'i muka sadu zuwa dokar daji alkhali wahintacciya wadda ba komai ga can wa kaifa ta'khudhu lahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan galiza al-ifda'u shine saduwa da abu shine yace wa afdaina muka sadu ila alfada'i zuwa dokar daji alkhali wadda take wohintacciya a lokacin nan har sai ke cewa adrakani ahadu jalawi zatihi ɗaya daga cikin dogaransa sai ya cin mun ya riske ni muhiban bi ila hauzatihi yana mai kira na zuwa hurarsa lafazin muhib ismu fa'il ne ma'ana mai kira min alhau alhau shine kira wanda yake na raƙumi muhiban bi wato shi ɗaya daga cikin dogaran wanda ya bi bayanmu ya cin mana sai ya kiraye ni ila hauzatihi wato izuwa hurarsa cewa na hutu nan yana da buƙatar tattaunawa da ni faƙultu li abi zaidin sai na faɗa ga abu zaidi na birnin saruja ma azunnu hustahabarani illa li yastakbirani yake cewa ni ho bana zaton wannan ɗaya daga cikin dogaran ya halarto ni sai face don ya nemi labari game da ni labarin halinka da kai da wannan ɗan naka fama za a ƙulu me zan faɗa masa kafin ya koma ya je su haɗu da shi sai yake tambayar abu zaid ya ce to kaji kaji fa ni fa bana zaton wannan ɗaya daga cikin dogaran abin da ya kawo shi shine ya nemi labari a wajena game da ku in mun haɗu me zan gaya masa in na je wajen shi me zan ce masa wa fi ayyi wadin ma'ahu ajulu wani dawa zan yawuta da shi wani kwari zan yawuta da shi a yi wasa da hankalin shi faƙala sai abu zaidi ya ce masa bayyin lahu gaba wata kalbihi wata al'abi bilubihi li ya alama anna rihahu laqat isaran wajadu walahu sadafa tayyaran yake cewa in har ya hudda ka gehin ya tambaye ka ya ce bayyana masa wautar zuciyarsa game da ni wata al'abi bihi bayyana masa wasan da na yi da hankalinsa liya alama don ya yi sanin annar rihahu cewa iskar salaƙar isaran hakika ta haɗu da guguwa fa asaba ha'i isarun fi hinarun fa raƙat annar rihahu lalle iskar shi laƙat isaran hakika ta haɗu da guguwa wa jadwalahu wa jadwalahu yar ƙoramarsa sadafa tayyaran haƙiƙa ta haɗu da kunhon teku kunhon teku in ya lullube ƙorama ina za a ganta balantana alamarta an gane ku ya ce faƙultu sai na ci a a a kafu an yattaki daga babuhu ina jin tsoron in na gaya masa wannan magana wato fushinsa ya kunnu fayalfa haka lahabuhu haɓaɓɓakar wutarsa bakin wutarsa ya ƙona ka an gane ko auyas ta shirya ɗaishuhu ya ce ko kuma wato tawayar hankalinsa wato ya tsananta fa ya ilaika baɗishuhu yake cewa damƙarsa an gane ko kamun sai na su zuwa gare ka ma'ana shi har ya ji tsoron maimaita maganar da aka ce ya gaya masa yaya za ka ce an yi wasa da hankalinsa don haka sai ya ce to ni ina tsoron kar fushinsa ya kunnu wato bakin wutarsa ya kona ka ga ya can talfahu juhahumun naru wa hum fiha kalihun aw yas aw yastashriya daishuhu yace ko kuma tawayar hankalinsa raurauta hankalinsa ma'ana ta tsananta fa yasriya ilaika badishuhu tsananin kamun sai na su zuwa gare ka inna batish rabbika da shadid wa idza batashtum batashtum jabbari faƙala sai yake cewa inni arhalu al'ana ila ruha yace to ni fa a yanzu wato tafiya zan yi zuwa wato birnin ruha ruha wato birni ne daga cikin biranen da suke tsakankanin wato biranen sham domin yana tsakankanin harran kamar yadda malam ya faɗa a nan wato tafiyar farsaki shida ne tsakankanin shi da harran harran shine garin su shekul islam ibnu taimiyya ake ce masa alharrani harran birni ne daga cikin biranen sham ya ce faƙala sai ya ce inni arhalu la'ana ilar ruha ya ce a yanzu zan maraita zuwa ruha wa anna yaltaki suhailun wa suha ya ce ta kaka suhailu da suha za su haɗu suhail da suha sunayen taurari ne shi a suhailu yana hudowa a ɓangaren kudu shi kuma a suha yana hudowa a ɓangaren arewa tauraro ko yaya za a yi na kudu da na arewa su haɗu ma'ana ni na yi kudu shi yana arewa yaya za a yi mu haɗu falamma hadartul waliya yake cewa lokacin da na halarci wato wannan shugaba wa kad khala majlisuhu yace haƙiƙa wato mazauninsa ya wohinta a nan abin da muke so mu gane shi ɗaya daga cikin dogaran da aka aiko an turo shi ne ya kirayi haris an gane ko sarki yana neman shi kenan za a binciki labarin waɗannan mutane guda biyu a wajensa shine yace to a nan in ka je ga abin da za ka gaya masa shine a nan yake cewa lokacin da na halarci shugaban shi ɗaya daga cikin dogaran shi an turo shi ne cewa ya je da shi ana son za a binciki labari a wajensa shine yace to lokacin da na halarci wannan shugaba wa qad khala majlisuhu haƙiƙa mazauninsa ya wuhinta dangane da jama'a wanjala ta abusuhu ɗaure fuskarsa ya yayi a kaza wato shi wannan shugaba sai ya haɗu ya sifo a ba zaidin wa fadlahu yana siffanta abu zaidi da darajarsa ta yake ka yau mun ga mutum mai fasaha waya zummu dahara lahu kuma yana zargin zamani gare shi yana zargin zamani gare shi duk da cewa zargin zamani wato cutarwa ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda darasi ya gabata zamani ba shi da sanya hannu dangane da duk abin da yake gudana abin da ke gudana a cikinsa a hannun Allah tabaraka wa ta'ala yake zargin zamani da aibanta shi cutarwa ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sababi ne wanda ke janyo la'anta game shi a duniya da lahira kamar yadda ya ce innal ladhina yu'zuna Allah ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة don haka ya tabbata a cikin sahihul bukari daga abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji ta'ala da kansa yake cewa yu'zini ibnu adam dan adam na cutar da ni yasubbu dahara yana zagin zamani wa ana daharu ubangiji ta'ala yace ni kuma ni ne zamani uqallibu laila wan nahara ni ke juya dare da yini ma'ana ma'ana cewa ni ne zamani ni ni ne nake juya dare da yini duk abin da yake gudana a hannun ubangiji tabaraka wa ta'ala yake a wata riwaya sai yake cewa la tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahru kar ku zagi zamani ubangiji ta'ala shine zamani an gane ko dan haka nan sai ya ce wai waye zummu dahra lahu wato yana zargin zamani gare shi illa kasancewar a nan wato rashin cikar tauhidi ne mutum ya ringa jingina ma zamani a ringa cewa zamani ya lalace yara duk sun zamanto maras da'a sun zamanto malalata babu amintacce a a ba zamanin bane ba ya canza mutanen da suke cikinsa su ne suka canza zamani kamar yadda yake haka yake ubangiji ta'ala shi yake juya abu shi ya can a cikin wannan qur'ani yuqallibul laila yuqallibul lahu laila wan nahar ubangiji ta'ala shi ke juya wato dare da yini inna fi zalika la ibratan li ulil absar thumma qala sannan sai ya ce nashattuka laha na hada ka da ubangijin da ya halicce ka alasta allazi a'arahu dasta shin ba kai bane ba wanda ya ara masa wannan tsohuwar rigar faƙultu la na ce a'a ranka ya daɗe wallazi a hallaka fi hazar dasti na rantse da ubangijin da ya zaunar da kai wannan mazauni na daraja ma ana bi sahibi zalika dasti ya ce ni ba ni ba ne ma'abucin wannan tsohuwar riga ta jikinsa bal an tallazi tamma alaihi dastu kai dai ranka ya daɗe kai ne wanda caca ta kwale a kanka an gane ku addas wato na farko shine riga da na biyu na ukun shi kuma caci ne ake cewa wanda caci ta kwale a kan shi shine addas nan ma ai yayi magana wanda yake ya kamata a ladautar da shi tunda cewa yi bal an tallazi tamma alaihi dastu yace bari dai ranka ya dade kai ne wanda caci ta kwale a kan shi daga kan shi aka nade bajau ya ce fazuwar rat mukulatahu a lokacin nan ƙwayan idanunsa fazuwar rat ya ce sai ta ringa jujjuyawa ta ringa jujjuyawa wahamar rat wajinatahu wato kumatunsa suka yi jajjawur shi shugaban wa ƙala sai ya ce wallahi ma a ajazani ma a ajazani kaɓu fadhu muribin wala takshifu ma'ibin ya ce na rantse da ubangijin da ya halicce ni ai kunyatar da wanda yake muribin mai afka kanshi a cikin tuhuma ya ce bai taba gagara ta ba wala takshifu ma'ibin ko yayi wanda yake mai aibi duk inda ya shiga a zakulo shi ya ce abu ne wanda yake bai gagare ni ba kar mu manta ho sarkin dogare ne daman ho aka iske ya ce walakin ya ce sanide ma sami ita ya ce ban ji labarin bi annan shaika cewa ashe wannan dattijo dallasa ya yi ruwa-ruwa ne ba da mata dallasa bayan ya yi ɗan yahen nan a kan rawaninsa wata ƙallasa ya sanya ‘yar hulan nan da ya sanya ‘yar hula sai ka ɗan hirami sai ya yafa a kai ya ce wallahi ban yi sani ba abin ne ya masa ta dalisi shine ya ce bi annan shaika dallasa ya ce dattijo ashe tadlisi yayi yayi koyan aibi yayi ruha-ruha ba da mata dallasa bayan yayi dan yahi wata kallasa ya sanya yar dangwara akan shi yace wallahi fa bi haza an gane ku shine suke sawa ai galibi ana sanyawa sai a dore el hula daga sama haka irin yadda laraba suke yi yake cewa fa bi haza tamma lahu allabasa yace a sanadiyar wannan ne wato ruwa-ruwar da ya ta cika ta samu shiga in ba dan ya yi irin wannan shiga ni ai duk wani lalatacce ya yi kaɗan ya zo ya yaudare ni ya ce a fata da aina saka a zalikan luka'u ya ce ka san inda wannan malalaci ya fada ka san inda ya fuskanta wato wai tambaya yake ma har a fata da ri wai shin kayi sani aina saka a zalikan luka'u wannan malalaci ina ya fuskanta ƙultu sai na ce masa a shifaƙa minka ai ranka ya daɗe ya ji tsoronka li ta'addi faurihi saboda ƙetare iyakarsa fa ba ana an da min faurihi take yanke bar birnin da ya maraita fa qala sai yake cewa la qarraba Allah lahu nawa an masa muguwar addu'a kar Allah ya kusanto masa da nesa shi kuma matafiyi ai addu'a yake cewa ya Allah Allahumma hawwin alaina safarana haza waɗuwi anna bu'udahu ya Allah ka naɗe mana nisan tafiyar nan shi kuma muguwar addu'a ya masa la qarraba Allahu lahu nawa kar Allah ya kusanto masa da nesa wala kala'ahu aina sawa kar Allah ya kiyaye shi duk inda ya zauna Allah ya sanya inda ya je ya sake su cafke shi su lallasa shi an gane ko ga ya can kulman ya kala uku billaili wan nahari minar rahman fama zawaltu ashadda min nukrihi yace wallahi yace ban taba gogayya da wani abu wanda yake mafi tsanani min nukurihi dangane da makircinsa ga ya tallaka da ji ita shay'an nukura ya ce wala zukutu a marra min makarihi ya ce wallahi ban taɓa ɗanɗanar wani abu mafi ɗaci game da makircinsa walaula hurmatu adabihi ba dan alhurmar adabkinsa ba ya ce wallahi la'augaltu da na zurfafa fi tsalabihi game da nemansa ila an ya ka'a fi yadi izuwa da zai fada a hannuna fa'uki abihi in lallasa shi in tara masa gajiya in ladabtar da shi ya ce wa inni ya ce wallahi ni la akarahu ina kyama an ta shi'a fa'alatuhu bi madinatis salam wato aikin da ya aikata game da ni ya yadu a birnin bagadada a ringa cewa ai wani ya zo ya yaudari sarkin dogare ya yaudari shugaba wa inni la akrahu yace wallahi ni ina kyamar an tashi a fa'alatuhu aikinsa da ya aikata game da ni ga can wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta minal kafiri yace an tashi a fa'alatuhu aikinsa da yayi game da ni ya yadu bi madinatu salami a birnin bagadad ga can innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah yace fa aftabiha fa aftabiha bainal anami yace sai na kunyata tsakankanin jama'a wa tahabata makanati indal imami yace matsayina kuma sai ya saraya a wurin babban shugaba a wajen shugaba matsayina sai ya koma baya wa asira buhukatan in zamanto abin dariya bainal khasi wal ami tsakankanin keɓantattun jama'a daga magarinsu kowanne ya ringa dariya da ni na zama wawa kenan ya ce fa'ahada ni a lokacin nan sai ya mun alkawali ala Allah a fuha a bisa cewa kar na saki na buɗe bakina na faɗa bi ma'atamada dangane da abin da ya nufata ma dumtu hillan bi hazal balad matukar ina zaune a wannan birni na bagadad qala al-haris ibn hammam haris dan hammam yace fa ahadtuhu mu'ahadata man la yata'awwal sai na masa alkawali alkawalin wanda baya tawili game da alkawalinsa akwai wanda zaka yi alkawali da shi sai ya yada alkawalin da kuka yi ya karya sai ya zo da wani tawili a dan naga kaza ne shi yasa na faɗa yace fa ahartuhu sai na masa alkawali mu'ahadata irin alkawalin man la ya ta'awwal wato wanda baya tawili game da alkawalinsa wa wafaitu lahu kama wafa samawal na cika masa alkawali kamar yadda samawal ibnu adiya ba yahudi wato ya cika ma imru'ul qais alkawali wato samawal ibnu adiya yana ɗaya daga cikin yahuda wanda suke zaune a nan taima'a an gane ko wadda take tana wajen madina kasancewar taima'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya masa rasuwa ya yi alkawalin dukkan wani bai hude zai hurtime shi daga cikin jazira ta larabawa a kura shi a hutar da su daga nan bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khalifancin abubakar ya zo ya wuce umar shine ya zartar da wannan wasiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani bai hude shi ya fitar da shi daga nan ya kora su suka koma can taima'a ita ce ake ce mata taima al yahudi taima al yahud to kasancewar shi samau al ibnu adiya yana ɗaya daga wanda suke yahuda wanda suke zaune a taima'a ba yahude ne amma ya lakanci harshe na larabci don haka yana da waƙe-waƙe daga cikin waƙoƙi waɗanda suke na jahiliya yana da wani babban garu da ya gina a can domin suna gina babban gini shine garu wanda da kai da iyalinka sai ku hauku wannan ko da wani farmaki na yaƙi ya zo wani ya yi kaɗan ya hausa mai tarar da ku to kasancewar imru'ul qaisi ya ba shi ajiyar makamansa na yaƙi lokacin da zai yi tafiya zuwa rum an gane ko kafin ba tafiya zuwa Rum bane ba kafin a yi tafiya zuwa Rum domin tafiya zuwa Rum akan hanyar ne rasu ya ba shi ajiyar makamansa waɗanda suke na yaƙi amana to kasancewar shi ko akwai wani shugaba shine alharis ibnu abi shamir al-gassani abokin gaba ne na imrul qais lokacin da ya samu labarin cewa imru'ul qais ya ba da ajiyar makammansa wato a wajen wato wannan samau'al sai ya aika haris ibn malik cewa ya je ya karɓo masa da wannan makamai ya kawo masa lokacin da ya tafi shi samau'al yana kan garinsa amma akwai ɗan shi a ƙasa shi kuma yana horauta sai shi alharis ibn malik sai ya kama ɗan samau'al ya yi garkuwa da shi ɗayan biyu in ma ya ɗauko makamman da imru'ul qais ya bashi ajiya ya meƙa masa ko kuma ya sare wuyan ɗan shi me za a yi cika alkawali nasu samau'al ya ki bayar da wannan makamai ya ce sai dai in kashe shi kake ka kashe shi a gaban shi ya yanka ɗan shi ya ki ɗaukan wannan makamai ya bashi ya bashi har sai da lokacin da imru'ul qais ya dawo ya karɓi makammansa ya ji labarin ga abin da ya gudana sai suke sanya misali da samau al'ibnu adiya a wajen rukon amana da cikan alkawari balarabe idan yana son ya ɗaure ka cewa ka cika masa alkawari sai ce kun ka samau'al zama kamar samau'al kenan a wajen cika alkawari fil wafa'i bil ahad an gane ko don haka sai yake cewa na cika masa alkawari kamar yadda samau'al wato ya cika alkawari akwai baitin shi mashhuri wanda yake cewa sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahudu ki tambaya in har kin jahilci matsayin jama'a ai jahili da wanda yake masani ba ɗaya ba suke daidai da faɗar Allah kullu hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun insha Allah za mu iske wake-waken shi a cikin darasi na wato adab kamar wake-wake insha Allah idan mun gama wannan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik